اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله قواعد شافي نوى muna mu da sha uku kenan na'am babu mujibatul gusli wannan babu mujibatil gusli wannan babu ne na abubuwan da yake wajibta wanka duk abin da ya faru a cikin waɗannan abubuwa yana wajibta wanka ga musulmi wa amma mujibatul gusli amma kaga abubuwan da suke wajibta wanka mala yake fa arba'un guda hudu ne na farko khurujul mani fitowar mani bilazzatin da jin daɗi mu'tadatin wanda aka saba shine sharadin wajibcin wanka a dalilin fitowar mani in ya fito ba da lazza jin daɗi na sha'awa ba baya wajibta wanka ko kuma ya fito da jin daɗi amma ba wanda aka saba ba ba na sha'awa ba ba mutada ba wanda aka saba shi ma baya wajibta wanka fi nauyin cikin bacci ne mani ya fito da jin daɗi da aka saba au ya ƙazatin ko a farke ne shi ma yana wajibta wanka au ko kuma janabar a dalilin majibu hashafati baligin koyuwar kan kashafa na baligi fi farji cikin farji shine ya jawo janabar to ala ayi halin dai duka wannan yana wajibta wanka duka wannan a guda ɗaya muke ya haɗe nau'o'in janabar a matsayin abu ɗaya inda dama ahalari da yake maka yajibul gusul min salasati ashiya yake maka aljanabatu wal haidi wan nifasi to sannan a gaba yake faljana ba su kismani sai sai a hazuhuma kurujul mani bi zatin mu'tada wasani kuma shine ya kawo majibul hasafati din ka gane ai to tunda dai duk janaba sunanta to malam ya dunkule sa Allah a matsayin abu daya daga cikin abubuwan da suke wajibta wanka sawa'u fitowar mani ne ko kuma shigar azzakari cikin farji ne na biyu shine wanke ba'u damin haidi da yankewan jinin haila jinin al'ada kenan a winki da'u damin nifasi na uku shine ko kuma yankewan jinin biki shi ma yana wajibta wanka na hudun shine wa islamul kafiri da musuluntar kafiri intaha abubuwan da ke wajibta wanka sun tike to a nan abubuwa guda hudu malam ya lissafa kamar yadda mai iziya shi ma abubuwa guda hudu ya lissafa shi kuma mai ahalari abubuwa uku ya lissafa a cikin abubuwan da suke wajibta wanka to kuma kowanne yana da bambanci da kowanne dama mai uku da mai hudu kam akwai bambanci ko to mai hudu da mai hudun ma mai kawa'idin da mai iziyar shi ma da bambanci domin shi ne iziya na hudun da ya kawo shi ne almautu mutuwa wankan gawa wajibi ne akan musulmi su wanki gawar ɗan'uwansu musulmi da ya mutu shi ne cikon na hudun nasu bayan janaba jinin haira da jinin biki sai kawo walmotu da mutuwa shi kuma anan bayan ya kawo janaba da jinin haila da jinin biki sai ce islamul kafir shi ne na hudunsa kaga an samu bambanci a mai hudu da hudun ma to mai guda uku nan dai shine asali abin da yake wajibta wanka a haƙiƙa abu uku ne da mai ahlar ya kawo ya jibul gusulu min salafati ashiya a dinnan wanka yana wajaba daga abubuwa guda uku aljanabatu wal haidu wal nifas waɗannan su ne asali na abubuwan da yake wajibta wanka shi wanda ya kawo mutuwa ya zama na hudu idan mutum ya mutu ai shari'a ta sauka a kansa gawa za ka ce mata wajibi ka tashi ta yi wanka wajibcin wanka yana kan yan uwansa musulmi shi kan wajibi ai ya kare a kansa ka gane ai amma sanda yana raye dole janaba ya yi masa wanka in mace ce jinin haila ta yi wanka jinin bike ta yi wanka amma mutum ya mutu kam ai batun wajibci ya kare saboda haka mutuwa ba asali ba ce daga cikin abubuwa da suke wajibta wanka sannan shi mai kawa'idi da ya kawo na hudu islamun kafiri musuluntar kafiri to idan yaro kalami ne da bai balaga ba fa idan yan musulunta akwai wanka a kansa shi balagajjen mai dalilin da aka ce sai ya yi wanka mai risala ya gaya maka li annahu junubun domin yana da janaba a sai an koma ga janaba kenan an koma asali a hakika janaba ce ta wajibta masa wanka tun da ya zama musulmi hukunce hukuncen musulmi ya hau kansa kuma shi balagagge ne a rayuwarsa ya taɓa yin janaba kuma janaban nan bai rabu da ita ba har zuwa ranar da ya musulunta ka gane ai to an koma a hakika dai ukun nan su ne wajibi wanda ya ce mutuwa wanda ya mutu hukunci ya kare a kansa ba wani wajibci a kansa wajibi yana kan yan uwansa musulmi ne wanda yake musuluntar kafiri dalilin wankansa shine yana da janaba to an koma wa asali ya jibul gusul min salafati ashiya intaha mujibatul gusul abubuwan da suke wajibta wanka sun kare wallahu alamu Allah shine masani sai ne sai akbari shafi na nawa na ashirin da nawa to ina za mu tashi to wa fada'iluhu wa sunanuhu sunnonin alwala shine gasulu da yadaini wanke hannaye guda biyu to sunnonin wanka kenan ko sunnonin wanka gasulu da yadaini wanke hannaye guda biyu ilal ku aini zuwa wuyan hannu guda biyu kalu kamar na alwala yadda ake sunanta mai alwala in zai fara ya karkata ya wanke hannayensa zuwa wuyan hannu shi ma mai wankan janaba an sunanta masa yin haka na biyu shine wal mabin da kurkurar baki wal istin shaƙu da shaƙa ruwa wal istin saru da facewa shi ma dai kan wudu'i ko da bai faɗa ba shi ma kamar irin na alwala yadda ake kurkurar baki da shaƙa ruwa da facewa a alwala to haka aka sunanta wa mai yin wankan janaba wa gasulu simashin uzulaini da wanke kofofin kunnuwa guda biyu wa hiya baksan simaku ba as-suqubatu wata kafa ce addashilatu mai shiga fi ra'si cikin kai eh a wanka sunna ne ka wanke kofar kunne ka sa dan yatsan ka haka in ka zuba ruwa ka sa dan yatsa haka ka wanke saboda kafa ce ba gaba ce ta zahiri ba shi wanka abinda aka wajibta gaba ta zahiri shi yasa kurkurar baki ma aka ce sunna ne saboda baki din a ciki yake ba a waje yake ba amma lebe da fuska wannan wajibi a wanke duk wata gaba da take ciki ba ta zahiri ba to waɗannan su shaƙa ruwa a hanci kaga cikin hanci ba waje ba ne ko a kurkular baki-baki ba a waje yake ba to waɗannan sunna ne haka nan kofar kunne tun da tashi da yake baka addaki baka shira'at ka sa ɗan yatsanka bayan ka zuba ruwa ka wanke sunna ne ya ce wa amma safatul uzuni amma ka ga fatar kunne inda ita a zahiri take fa yajibu gasulu zahiri ha wa baɗiniha yana wajaba a wanke bayanta da cikin ba irin a alwala shafar kunne shafa ma ake alwala kuma sunna ne a alwala ba wajibi ba shafar to wannan wankewa ne kuma wankewar ba sunna bane wajibi ne daidai take da fuska ko hannu ko wuya ko ciki ko baya ita fatar kunne a wankan janaba a shafar da kaja an ce kai a alwala wannan duk a sunna ne bal ma mustahabi ne cikakkiyar alwala a wanka to amma in an zo wankan dole ne a ɗebi ruwa a wanke fatar kunne zahiriha wa baɗiniha ita kuma suqubatu ko kuma asimakul uzunaini wannan wanke ta sunna ne in baka wanke ba ma ba komai amma fatar kunne kam wajibi ne a wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki sai an wanke to alhamdulillah sai ne asimawi barka da mutuwa da lafiya a himma asimawi shafi na nawa shafi na bakwai na za a tashi wa billamsi ai wa yanta kidul wudu billamsi wawul adafi ne alwala tana warwarewa billamsi a dalilin shafa lamsu shafa abin nufi lamsul mar'ati shafar mace yana warware alwala wa huwa amma shi wannan shafa ala arba'ati aqsami ya tabbata abu salabalabe guda hudu ba kowace shafa ce take kare alwala ba rabo na farko ta in kasa da lazzata idan ya yi nufin jin daɗi lokacin da zai shafar ya shafa da nufin ya ji daɗi wa wajadaha kuma ya yi dace ya ji daɗin fa alaihi lubu wajibi ne gare shi ya sake alwala alwala ta kare ka gane ai nufin jin daɗi da samuwar jin daɗin ya walwala alwala na biyu shine wa in wajada in ya samu jin daɗin lazza din wai ai wa in wajada lazzata sai ka damirin ta inda ya faɗe ta a baya ce kasadar lazzata wa in wajada in ya same ta ita jin daɗin nan walam ya kasida amma bai yi nufin jin daɗi ba lokacin shafar fa alaihi wudu wajibi ne gare shi ya sake alwala samuwar jin daɗin ko babu niyya ya kare alwalar wa in kasada in yayi nufin jin daɗin lokacin da zai shafar yayi da niyyar ya ji daɗi amma da yayi shafar kuma walan da jidha bai samu jin daɗin ba to fa alai wudu wajibi ne ya sake alwala niyya ta kare alwala tunda yayi niyyar ya ji daɗi to ko bai ji daɗin ba alwala ta warware na hudu shine wa in lam yaqsidil lazzata in bai nufin jin daɗi ba lokacin da zai shafar kuma da ya shafar walin da jida bai samu jin daɗin ba fala wudu alaihi babu sake alwala a kan na ƙarshen shine alwala tana nan amma ukun farko duka yana kare alwala niyyar jin daɗi da samuwar jin daɗin ya karya alwala samuwar jin daɗi ba tare da niyya ba ya warware alwala niyyar jin daɗi ba tare da samuwar jin daɗin ba ya warware alwala in aka rasa ɗayan biyun babu niyyar jin daɗi lokacin shafar kuma ba a ji daɗin ba to alwala tana nan ba abin da ya same to alhamdulillah sai ne barka da fitowa ya almajirar shafi na nawa ishirin da biyar ko da hudu tambihun faɗakarwa iziya shafi na ashirin da biyar تنبيه فلكروا الزيارة على الثلاثة قالي أكو ومكي أكو يلا نفهم الزيارة على القفلة الثلاثة سيتي قوي على الثلاثة tunda magana alwala muke yi kuma a baya ya ce maka an yi kariyar magasula talatar a dama daga nan muka taso ko yawwa to ka san me ake nufi da a talatati a nan yawwa ƙari a kan wanki uku ba an ce maka ya maimaita abin wankewa sau uku musahabi ba to ƙari a kan wanki uku mutum ya wanke gabasa sau hudu ko sau biyar ko fiye da haka gairu mashiru a wannan ba abin shar'antawa ba ba inda nasi yace a wanke gaba sama da uku bi yawan gabobin jikinka duk garin jikinka duk kuma dattin da yake jikinka ko kai bakanike ne da bakin mai da waye a jikinka ko kayi wanka ka shafa mai ka lafta in dai kai wanki uku to ya wadatar ba inda aka ce a yi wanki a wato a wanke gabobin alwala sama da wanki uku to amma waqtu lifa an ƙara wa juna sani malamai sun ƙara wa juna ilimi hal tuqra'u shin an karhanta wannan ƙarin ne akan wanki uku autum nawa ko an hana ne in an ce tuqra'u to da dama dama ana ga babu zunubi sai dai kai abin ki amma in an ce tumnau an hana to an haramta kenan in kai ne makon ladan alwala sai dai ka samu zunubi amma ba za ta alwala ba ta yi ba wankin farko da na biyu da na uku ya ya ya ya sauke wajibcin alwalan to amma kuma za a shiga laifi ko ko zunubi a dalilin an saba wa shari'a to waɗannan tukurahu au tumna'u qaulani fa zuwa ne guda biyu na malamai mashhura dukkan su kuma mashahure ne a mazhabar malikiya wala yusahabu iqalatul gurra ba a son tsawaita farfaru ko tsawaita sofa ne duk ana fada wahi an baka san idalatul gurratu tsawaita sofa ne ba az-ziyadatu alama wajaba gasluhu yin wato qari akan abin da wanke shi yake wajaba min alwadi na fuska wala dani da hannaye ma almirfa kai tare da guyoyin hannaye nan ba magana tsalin wanki ake sama da uku ba ko wanki ɗaya ne ka wuce iya inda aka ce ka wanke in hannu ne ka zo dantse ko ka zo ka faɗa wannan makaruhi ne a malikiya yace wala masu raqabatu wala shafar wuya wajen shafar kai da aka ce ka tsaya iya keya sai ka wuce ka shafo har wuya wannan makaruhi ne la yustahabu ba'atu duk da hadisin Abu Huraira ya zo da shi ka gane ai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yud'auna ummati yawmal qiyamati gurran muhajjalin faman sha'a ko duk wanda wato za a kira al'umma ta gurran suna masu hasken fuska shine ilalatul gurrati anan muhajjalin suna masu danda-danda min asar wudu'i saboda gulbin wankewan alwala faman sha'a an yi da gurratahu fal ya fa'al yace duk wanda yake so hasken nan nasa wa tahjilahu da dande dande tasa yayi tsaura na alkiyama fal ya fa'al ya ya ya aikata hadisi ne ingantacce da Abu Huraira ya rawaice shi daga manzon Allah ran alkiyama da wannan hasken ake gane al'ummar manzon Allah yake min asar rubu saboda gulbin wankewa alwala za su tashi suna hasken fuska da hannaye da kafafu hasken fuska shine al-gurrutun tahajjil kuma shine hannaye da kafafu haka kamar doki ne haske biyar in baki ne goshinsa da haske kofata saman kofatansa guda hudu yana da haske in kuma fari ne goshinsa da baki saman kofatansa guda hudu duk da baki shine gurrul muhajjali ina fata an gane to shi Abu Huraira sai ya fahimci zahirin hadisi tunda manzo Allah ya faɗa shi in yazo alwala in yazo wanke hannu hannu haddan sa yake wanko shi Abu Huraira in yazo wanke kafa har kauri ba wai wa arjulakum ila al-ka'abayn ba har kauri yake wankowa saboda manzo Allah ya ce duk wanda yake so hasken nan naka ya yi tsawo to ya tsawaita wajen wuncewar Allah to amma malikiya sai daga to shi kuma ba taɓa rawato manzo Allah ya wuce iya inda Allah ya iyakance ba ba inda ya zo a ruwaya manzo Allah ya wanke hannunsa alwala sama da wuyan hannu har ya kawo dantse ba wuya ba gwiwar hannu ba inda aka rawato a wanke kafa ya ƙetare sama da idan sawu har ya zo ƙauni to sai malikiya suka ce a tsaya iya yanda aka ga manzon Allah ya yi ina fata an gane shi ya sa shi mai sharhin da ya zo wannan gurbi a yace ikilam ka yi sani ya kai ɗalibi annan shari'a haƙiƙa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'i ne shar'antawa idza sama amran idan ya shata wani al'amari bi rasmin da wani zane ka gane ai wa gayyahu bi gayatin kuma ya masa iyaka da wata iyaka makasusa a bar keɓancewa to ta kunu ziyaratu ala gayyahu bihi min at-tazahuri ala shari eh kali akan abin da manzo Allah ya iyakance shi yana daga bayyanawa ko kuma jayayya ala shari ga manzon Allah manzo Allah ce kaza ne iyakar abu kai kuma ka ce zaka wuce ka wanke sau hudu ko sau biyar ko kuma ce ga iyakar da ake wancewa ya nuna kai kuma ka ce za ka wuce wannan iyakar to wannan kamar jayayya ne da manzon Allah wal gulu da zurfafawa fi dini cikin addini wannan kuma zurfafawa cikin addini da saba wa manzon Allah almanhi anu an yi hali gare shi bi qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala da yake la tagalu fi dinikum ya ahlul kitabi ko yahudu da nasara ake to kuma musulmi aya tana jajjelatta akan ku kar ku zufafa cikin addininku wa qad ne gayya Allah ta'ala gasala ne gani kun wudu'i ay Allah ya iyakance wankewan hannaye a cikin alwala ila almirfaqani zuwa guyoyin hannaye wa rijlaini da zuwa ya kayyade iya wanke kafa ila alka'abani zuwa idan dinan sawu fa idan to yayin nan la yakimu tafsiru asarul wudu'i alwaridi fi sunna asari da aka samu hadisai na wankewan alwala da suka zo a cikin sunna tafsirin ta baya cika digasili ma zada da wanke abin da ya karu alama gayya bihi sha'iru sha'i shari'u akan abu sa abin da manzala ya iyakance shi haisu la dalila alai yayin da ba wani dalili kwakwara akai wa inna ma yatim tafsirul ayati fassara al'asari wannan hadisai da suka zo na iyakan cewar manzon Allah a aikace yana cika ne bil mazaya da wasu darajoji wal khawas da ke bance ke bantan daraja wal fadail da kuma falala fa min zalika daga wannan ne aka samu qauluhum fadin malamai al intifa'u bil mabi'i amfanuwa da abun bi intifa'an amfanuwa ne ja'izan halal amma fa ya zama muwafiqan mai dacewa da shar'i ga shari'a min asarin aqdi sayi daga gurbi na aqida ingantacce ai abin nufi min maza yahu daga darajojin aqida wa kawafi da ke banta ke bantan darajar sa wa fada'ili da falalarsa falin tifa'u bil madi'i amfanuwa da abun bi intifa'an amfanuwa ja'izan na halal babu maza da akali shashi ne na darajojin aƙidanto a kai ingantacce walau maza ya uka ko da wasu darajoji ne daban ka jawazul bai'i kamar halaccin ciniki wal hiba da kyauta wal sadaqati da sadaqa wal itiki da yanci ila gairi zalika zuwa ga wani wannan wa qad ahraza alqal mazaya ko uhriza an iyakance mafi daukakan darajoji wal khawas da ke bantake bantan daraja wal fada'il da kuma falala shine kaulu fadar sallallahu alaihi wasallama da yake yawa ga hadisin annakum tub'atuna yawmal qiyamati gurran muhajjalina a wannan lafazin akwai inda yake yud'auna ummati kamar da na fada ana kirawo al'umma ta wajen hisabi ranar alkiyama nan kuma tun daga kabari ma ce tub'atuna annakum tub'atuna za a tashe ku yawmal qiyamati gurran kuna masu hasken fuska shine al-gurratu din muhajjalina masu danda-danda ai mun san wakar ga danda dokin kara ko eh to anan anan ta samu danda din eh dokin da yafi kowane daraja shine mai haske biyar suna ta masa fari biyar goshi da kuma kafafuwa biyar kenan to haka za a kira al'umma suna hasken fuska da hannaye da kafafuwa yace min asarin rubu'i daga gulaban alwala ai min maza ya huya daga darajojin alwala wa kawasi da keɓanta keɓancen daraja wa fada'ili da falalar alwala shine mutum zai tashi da cikakken hasken fuskokinsa da hannaye fa ba a suhum tashin al'ummar manzo Allah gurra suna masu hasken fuska muhajjalina suna hasken hannaye da kafafuwa babu mazalu bi wannan shashi ne na darajojin alwala wani rubuyi imtisalan amma ita ita alwala tana da yadda aka misalta ta da awamiri shari'i da umarnin manzon Allah da shar'anta shari'a al-mushari wanda ake ishara ila ya bi qawlihi ta'ala zuwa fadin Allah ta'ala yake fagsilu wujuhakum wa aydiyakum yake ila almarafiq kaga ya kayyade zuwa gwiwoyin hannaye wamsahu bir bir bir bir usikum anan bai sai ila ila raqabatikum ba bai sai zuwa wuya ba ku shafi kai kai ku aluga an sani daga nan ne zuwa nan abin da ya sauka daga ƙeya to ya zama wuya kuma kai kawai Allah shi bai ambaci wuya ba wa arju lakum yace ku wanke kafafuwan ku ila alka'abaini zuwa idan dinan samu bai ce ila saqaini zuwa qauli ba to wannan mazaya ne wa fada'il ukhra fa tuliba kasulul wajhi sai aka nemi wanke fuska al-musharu ilayhi wanda aka ishara bi qaulihi ta'ala faksulu wujuhakum fuska ku an san iyakarta jihatani fuska biyu ne anan na daraja jihatu ishara tashin nuni wa jihatu maziya da kuma tashin daraja wa jihatu ishara an ya suna wajuhu mutum ya kiyaye fuskarsa da kafkin nazari ka gane ai da kamewa ishara da ake ba zahirin lafazi ba da aka ce ku wanke fuskokinku to ana nufin a bangaren ishara ku kame ganin ku amma ya harumun nazuru ilai gabalin abin da ganinsa yake haramta gare ku wato ku wanke ta daga ganin zunubi kai ya kuna nazaran domin ya zama mai haske a ranar tashin alkiyama ka gane yayi ba akwai wujuhun yau mai bin nadira mai haske kenan akwai da ta kuma nazaratan la'ini a ce wasu ta'ifihi to domin ya zama nazaran mai haske ni'imtuwa to kai da kullu fi umumi sai shiga cikin fadin qaulihi ta'ala wujuhun yawma idhin nazira ga ayin ila rabbiha nazira wannan fuskar ishara kenan wujuhatul maziya wal fadila kuma fuskar daraja da falala ma warada fi sunna abin da yazo a cikin hadisi min al-gurrati na harshen fuskar nan wal qabil gasulaini kuma lil mutaqin al-mushar ilayhi bi qawlihi ta'ala wa aydiyakum ila al-marafiq jihatani aidan to haka kowace gaba malam ya bi ta har zuwa ƙarshe bayan wankewar da kuma hasken da za a tari da shi a cikin alkiyama akwai maganar annal muslima man salima almuslimuna min lisani wa yadihi wajahatul majaa wal karama an tuhalla yaduhu a ranar alkiyama za a yi wa hannunsa ado bisiwari da awarwaro ka gane ai fil janna a cikin aljanna li qaulil aliyil ala domin fadin madaukakin sarki Allah yace yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lutu an wa libasuhum fiha hariyu yace yuhallawna fiha ana musu ado a cikin aljanna min asawira da awarwaro ka gane ai min zahabin na zinare anan a cikin suratul insani kuma yace wa hullu asawira min fiddati ana musu ado da awarwaro na azurfa can hullu fi'li madi hullu asawira min tubati nan kuma yuhallawna fi'li mudani ana musu ado a cikin aljanna da awwalolin min zahabin na zinari to duka ana yi an sa na zinari ɗaya sai a sa na azurfa ɗaya iya inda ake wankewa alwala har zuwa nan kaga wannan duka falala ce ta alwala waludu an sannan akwai daimon da za a musu awarola da shi wa libasu tufafin ya aljanna fiha a cikin aljanna hariru shine tufa na alhariru wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariran eh za a musu sakaya da aljanna da tufa na alharir to in mun koma can fa wala ba aka bi mafi la'aba bil min dili mun koma mata din babu laifi da goge gabobin alwala bil min dili da wani kyalle ko hankisi eh ana sanyi kayan alwala dai shi zai dame ka in ya taba hannun rigar ka sanyi zai dame ka ko wani abu daban dai ba laifi dan ka samu wani kyalle mai tsarki ka tsantsame dan shin wannan gabobin babu laifi alhamdulillah sai mai risala shafi na nawa samar rudani da jeron gudu guda ɗaya ne? to to inda guda ɗaya ne a cikin gidan kuma da kuma an gyara da ya haka su a kai ina za mu tashi a daidai ina ne ɗari uku da talatin da tara a irin namu kenan to ina za mu tashi wala ba asa bi salami babu laifi da yin sautu fil urudu cikin kadarori warra kiki da kuyangi maza ka gane ai a baya ai ya gaya maka ba a ba da sautin kuyanga ko to amma idan maza ne babu laifi ka ba da sautu a so maka bayi maza wal hayawan da dabbobi raƙumi ko saniya ko tumakai da awakai ko kaji ko wani abu makamancin wannan babu laifi don ka ba da sautu a siyo maka. Wadda ami da kayan abinci na tsaba, wani idami da kayan miya, amma da sharaɗi bi sifatin da sifa ma'aluma sananniya. Ka gane ai, idan dabba ce sai ka siffanta irin wacce take so, rago ne ko tinkiya, ragon ma ƙalami ko matsakaici ko babba. ina fata an gane in kayan abinci ne kasan shi ma nau'i nau'i ne idan aka faɗi kamar misali ka ba da sautin wake da Allah wani in ka je kasuwar ƙauyen nan ka auno min wake kwano kaza sai ka sai wake kawai to idan jan wake ne ya filin jaye a yankin da kuke to an san jan wake take miki ko da ba a faɗi sifa ba in farin wake ne ya farin jayin misali kace kawai a so ma wake kai baka ce fari ba shi bai ce wanne iri ba fari ko ja duk ba ku yi ba to farin ne ake ne in ya kawo sabani wanda ya farin jayi zai zai baka kudin ka an kace baka ka gane in kuma sun daidaita ba wanda ya rinjayi wani to wajibi ne sai an yi bayani wanne kala ko wanne iri ko wanne nau'i fari kake so ko ja yawa dan arba'in ko dan kaka sifa dole ne a cikin sautu kowa kai kai ne za ka bayar a zuci kai ne za ka faɗa illa kai ne mai bayarwa kai za ka ce mai iri kaza ko mai sifa kaza ne bi sifatin ma'aluma da sifa sananniya wanda take bambanta shi da wanda ba shi ba wa ajalin da kuma lokaci ma'alumin abin sani idan ka tafi gari kaza kwana nawa kake yi kafin ka dawo kwana kaza to shi ke zan ba da sautin kaza zuwa wannan kwanakin in yana da wani uzurin da zai ƙara kwanaki to dole ya yi bayani a ni fa ba zan dawo a ranar da na saba dawa ba zan kai rana kaza dole ne sai an sharɗanta lokaci don ba a san kai buƙatar ka a wani lokaci ba ne yau shine shine shine sharaɗin sautu ya zama da sifa ma'aluma da kuma lokaci shi ma ma'alumi wa yu'ajjilu ra'sal mali kuma shar'i na uku ya gaggauta ba da uwar kudin ba sai ranar da ya tashi tafiya ko ana gobe zai tafi sannan zaka bashi kudin ba zai gaya maka kwanakin da ake so au yu'ajjiru ko ku a'a ya jinkirta ba da uwar kudin in kana tsoron kar ya kashe ma kudi ila misali yaumen zuwa misalin kwana biyu ya rage ya tashi tafiya au salatatin ko kwana uku ya rage ka gane ai saboda me ana so dukkan ku ku amfani juna inda shi dan kasuwa ne za ka hana shi da wahala na sayo ma kaya da ɗaukowa duk da zai biya kuɗin dako da kuɗin waye duk a cikin kuɗinka shi dai wahalar ce kawai zai taimaka ma yawa na wakilci to to kai ma ka ba shi kuɗin tun da wuri wanda in yana da buƙatar ƙarin misali na abubuwan da yake sara a nan shi ma ya sara abin da in ya je can ya sayar zai samu riba ka ai kaga kun taimaka juna kai kuɗin ka ya amfane ki shi kuma ya zo maka a farashi mai rahusa da ake sayowa a can inda sauki yake kaga kowa ya samu amfani amma in ya zama sai yanzu zai tafi ka bashi kuɗi ya gama ɗaure kayansa ina zai amfana da kuɗin ka ka bashi da kon kuɗi kawai da kuma wahalar da zai sha na sayo ma kaya amma in ka bashi saura kwana uku ko biyu to zai yi tunani abin da yake sane da in ya je zai ci riba kaga wannan kuɗin maimakon ya tafi da shi a fannin kuɗi sai ya sari kaya in ya je ya sayar sai ya sayo ma abin da ka bashi sauki wannan shine abin da aka fito kuma dalili da yake ana iya jinkirtawa zuwa misalin kwana biyu ko uku kar ka bashi kudin ka ya rage sati ko kwana goma ya tafi ya je ya yi uzurin sa ne yana ganin ai zai samu wani kudi kafin ya tashi tafiya inda tunda yana gun ba su suka ai za a hado masa kudade to idan aka zo hada kudi bai hadu ba kai kuma kudin ka ya kashe in ya je da me zai sayo ba to shi yasa aka ce auyu akiru ko ya jinkirta wannan kudin sautu ila misli yaumin zuwa misalin kwana biyu ya rage ya tashi tafiyar au salasa ko kwana uku kaga dai a kwana biyu ko uku yana da dama cikakkiya da zai sadu duk abin da yake so wa in kana bi sharɗi ko da wannan sautu ya kasance da da sharaɗi in na je fa daga kaya ya mun yawa to gaskiya ba zan sayo ba ko kuma akwai mai ciniki na wani ni a gunsa na saba sayan kaya sauran yan kasuwan ban amince musu ba za su iya ha'inta ta ko wajen awu din abun aunawa ne ko wajen sikeli in wajen gwada nauyi ne ko kuma wajen inganci za su iya sayar min mara kyau ko wanda aka yi algush to ni fa in ban samu abun wani ba to ba zan siyo ba ko kuma in na je na ga kaya ya min yawa naga ko ana wahalar mota to ni ma ta kai na zai ba zan iya sayo maka wannan abin da ka bada sauki kaga wannan akwai sharadi to duk da haka dole ka bashi dai ya rage kwana biyu ko kafin ya tashi tafiya ko da an yi da sharadi wa wa ajalu salami amma lokacin sautu ahabbu iya na mafi soyuwa gare mu mu malikawa ba ya ce maka bi sifatu maluma wa ajalin ma'lumin ba dole a yanke lokaci sananne to lokacin da ake yankewa a wajen mu malikawa mafi soyuwa a gare mu an ya kuna ya kasance kamfata ashare yawan kwana goma sha biyu duk nisan tafiyarsa duk daɗewar da zai yi a fataucin ba zai wuce rabin wata ba kwana goma sha biyar in ya wuce haka to wannan sautin makaruhi tunda ya ce a habbu kaga babi ne na mustahabi ko mafi soyuwa dama daga mahabba aka samu mustahabbu abin so mustahabbu ana so ba to a habbu ila da mafi soyuwa kaga duk so din abin da aka fi so shine mustahabbi to in aka saba aka yi tsarin kwanakin da ya wuce wannan an shiga makaru amma bai haramta ba au ko kuma ya halatta da sharadin an yi ba za a karɓi wannan sautin da baladin akar a wani gari daban ba a nan garin da ka bashi sautin zai kawo maka karɓa ba ba a can garin da ya sayi sautin za ka je ka karɓa ba in ya ci kasuwa alal misali in ya ci gaidan to wace gari yana tsayawa a bai mari ya ci kasuwa lan alamin gaidan ba laraba take ci ba to in ya fito a gaidan kuma yana tsayawa a bai mari ya ci kasuwa kai kuma kana zuwa cin kasuwa bai mari gaidam ne baka zuwa to akwai abin da ba a samu a bai mari sai ka ko ko a gaidam ya fi sauki sai ka ba shi ya so in ya zo bai mari kai ma la alamin za ka zo da za ku haɗu a nan za ka karba kaga ka karɓe shi bi baladin aka a wani gari daban ba inda ka ba shi sautu ba ba inda ya sayo maka wannan haja ba wannan ma ya halatta wa in kana masafatu ko da nisan inda za su haɗu ya kasance yaumani yini biyu ne au salasatan ko yini uku babu laifi a karɓa a wani gari daban ba wanda aka ba sautu ba ba wanda aka siyo sautun ba wa man aslama ila salasati ayyam mutumin da ya bada sautu zuwa kwana uku dama ba an ce kare wuce sha biyar ba yawwa daga sha biyar zuwa ƙasa kenan to wanda ya ba da sautu da sharaɗin za a kawo masa ko zai karɓa zuwa kwana uku amma kuma sharaɗin ya ɗabi ruhu zai karɓe shi ko bi baladin a garin da asalama fi ya ba da sautu a cikin ba mu yi misali da gaidan ba za a taya masa a gaidan shi kuma ran alamin zai shigo gaidan zai karba a'a mun wuce wancan bi baladin aslama fihi zai karba a garin da ya bada sautu a cikinsa bi ma'ana a garin da za a saya masa kaya shi ma zai zo amma a saya masa kafin ya zo in ya zo zai karba a garin kaga da sauki a wajen shi ne sayan ba ruwansa da kuɗin mota da harkar leburori ka zo idan kama shi kenan ya huda kuma dole ka bashi kuɗi kafin ya tafi da kwana biyu ko to wannan ya halatta amma yanzu hukuncin da muke faɗa duk da halaccin akwai magana yace faqad azabahu ghayru wahid min al-ulama ayiga fiye da ɗaya daga cikin malaman malikiya azabahu ya halatta wannan wa karihahu akharun wasu kuma sun karanta kowanne kuma da mahangarsa kowanne yana da illarsa wanda yake halal ne ya halatta yana duba cewa ai akwai garin da ba kullum kasuwa take ci ba wataƙila sau ɗaya ne a sati kai kuma ba a za ka shiga ba in aka ce bai halarta ba sai ka zo ka saya tunda za ka zo ka bari ma in ka zo ka saya da kanka to kai ba ran kasuwa za ka zo ba in ka zo tsada za ka saya a hannun yan sani wanda sun riga sun sani amma an ka zo ranar cin kasuwa da ƙauyawa sun fito da kayansu a hannu ba shine kowa ke nema arha ba to duba da wannan wasu suka ce ya halatta ka ba da sautu in an je a taya ma kai kuma wace gari ko kwana biyu ko in ka shigo ka karba shi ya sace maka ila sala sace ayyami zuwa kwana uku in ka saya na na baka ko gobe za ka je ka ci kasuwa in ka ci kasuwa jibini ma zai shigo ka gabe ma kai kwana uku ko gata zai shigo tunda kana nan ko zuwa kwana uku zan shigo zan karba to fiye da mutum ɗaya daga cikin malamai ya halatta duba da fa'idar da take ciki in ka ce sai ka zo to kai ba lan kasuwa za ka zo ba za ka samu sauki ba su kuma wanda suka karhanta suka ce baka ruhi ne suna duba da gudun rikici to tun da har za ka mutu me zai hana kai ka zo ka sai kayanka da hannunka tun da har za ka zo garin me ya sa kai ba za ka zo ka saya da kanka ai gara ka zo a yi a gaban idanka kuma menene kasuwa sirri ne za ka iya zuwa bayan ya saya washe gari ka shigo garin kuma ka ga wasu sun saya da araha fiye da yadda shi ya saya kaga ba za ka ji daɗi ba wataƙila ma ka yi tuhuma ko ya rage ma kuɗi ko ya ƙara ma kuɗi alhali kuma yanayin kasuwa ne wataƙila wanda ya samu da wannan farashin ya same shi shi ma wancan da kaga ya samu sauki wataƙila sauƙin ya samu amma an kai kai kayan kamar ai ba za ka tuhumi kowa ba to abinda abinda waɗannan suka duba kenan suka sai makaruhi ne tunda har za ka zo kar ka zo ka ga sabanin abin da kake zato amma an kawo ma aka yi ba zamanin waya ba da magulmata suna nan wani fa ya kala ka ba mutane yanzu wani sai ya bugo waya ya ce wani a kaza kaza sai sai ma kayan kuma bai sanya aka yi kawai dan ya haɗa ku to alhamdulillah sai me akwai hashiyatul adabi shafi na nawa hashiya shafi daidai to ina za mu tashi hashiyatul adabi shafi na ɗari da tamanin kuma a shara sannan malam ya yi ishara shine nuni ila ne ila fadilatin min fada'ilil wudu'i kuma ashara sannan malam ne risala yayi nuni zuwa ga wata falala daga cikin falalolin alwala bi qaulihi da fadin sa da yace fa man qama ila wudu'in min nawmi duk mutumin da ya tashi zuwa yin alwala min nawmi ko daga bacci da ya tashi kaga san dai bacci yana warware alwala ba ai min man aradahu mutumin da yayi nufin yin alwala in ma bi sababi nauyi ko kuma a dalilin bacci ne mustaqilin mai nauyaya kaga yana wajibta sake alwala ba au ko kuma bi sababi gairi shine au gairi da mirsala shi ko kuma a dalilin wani bacci ne mimma yujibu wudu'a daga abubuwan da yake wajibta sake alwala min hadasin na hadasi ko tusa kaga ita ma tana wajibta alwala au sababin ko kuma asbabul ahadath shafar azzakari alal misali ko shafar mace ba yana wurin alwala ba shi ma sababi ne na menene laqabil wudu walwala alwala to faqad qala ba'dul ulama hakika shashin malamai ya ce ai qalu haisu usmila hadha lafazi fi hadha alkitabi yayin da aka yi amfani da wannan lafazi na qala ba'dul ulama to ba'd din nan ba fa mutum ɗaya bane kar kar ka ya ce qala ai qalu shashin malamai sun ce fi hadha alkitabi a wannan littafi yuridu bihi da inda yace maka qala babul ulama to yana nufin wannan lafazi yana nufin ibnu hadijin faqat qalu dinnan malaman mazhabar malikiya sun ce haisu istu'mila hadha lafaz duk inda aka yi amfani da wannan lafazi fi hadha alkitabi aw zafi la risala in yace maka qala ba'dul ulama inda risala ya ga maka wannan lafazi to yuridu bihi ibnu hadijin mai risala yana nufin ibn habibi ne bihi da wannan kauli nasa ba'adu wani daga cikin maluma kala ya ce to yana nufin ibn habibi ne fa karshi kadai yawanci au ko kuma huwa ma gairihi ko kuma ibn habibin shi da wani sa ne akwai da ibn habibi a cikin ba'adul ulama din ko shi kadai ko kuma ma gairihi daga cikin manyan malaman malikiya kama huna kamar yadda ya zo a nan huwa ne ma'a gairihi kama huna kamar yadda yake a nan ba'adun ulama ibn habibi ne da wasu daga cikin malaman malikiya me suka ce su ba'adun ulama mutumin da ya zo yin alwala ya taso daga bacci ko a dalilin shafar azzakari ko a dalilin tusa ko a dalilin shafar mace duka wannan kaga baya bukatar ne yin tsarki ko mutumin da ya tashi daga bacci ba dole sai ya je ya yi tsarki ba mutumin da ya shafi azzakari alwala ta warware ba dole sai ya yi tsarki ba mutumin da ya shafi mace alwala ta warware inda yi mazi ba ba dole ne sai ya yi tsarki ba to duk da haka ya buda zai fara da farko fa sallillah ta'ala da abbata Allah ta'ala kila a wani kauli aka ce ambatan Allah shine ya kuri ya ce bismillahir rahmanir rahim وقيل wani kauli aka ce ya kulu bismillah faqat ya bismillah walam yubayyin hukum hadha alqawli inda qa'ilihi malam risala bai bayyana hukuncin wannan magana ba a wajen mai fadin wannan kawai ya ce maka fa bismillah dan ya fita daga wancan sabanin ba sai tsaya ya ce maka ya kulu bismillahir rahmanir rahim aw ya kulu bismillah ba kawai kawai ya ce maka fa bismillah duk wanda ka dauka malamai sun fada yace walam yarahu ba'dhum amma kafin malamai wanda suka saba wa su ibnu habib din ai lan yara ba'dul ulama alqawl bil buda'ati fi tasniya wasu daga cikin malamai ba su ga dacewar ko wajibcin fara alwala da ambatan Allah ba ka gane ai ba wai kwata kwata suka kore ba fa a'a ba sa ganin sa min al'amri ai ashani ba daga cikin lamarin da al-ma'arufi abin sani inda salaf a wajen malga ya salafu sali bal ra'ahu suna yana ganin sa ma su shashin malaman min al-amr al-munkar daga al'amari abin ki zahiru lafazi mabayyanin wannan lafazi na mai risala da yake walai narahu ba'duhu annahu lam yaqib li malikin fi tasniyati ala shay'in shi a iya binciken sa bai tsaya ga ruwaya daga imam malik cikin lamarin bismillah ala shay akan wani abu na hukunci a ce yin bismillah farilla ne ko wajibi daga cikin farillan alwala duk wanda bai yi bismillah ba ba yi da alwala da ce sunna ne duk wanda bai yi ba yana da laifi da ce makaruhi ne duk wanda ya bari ya yi makaruhi ba ba a samu wata magana tsayayya guda ɗaya ta hukunci yin bismillah a farkon alwala ba amma dai an san ana yi amma ba san menene hukuncinta ba wa qad naqala anhu nukila anhu salasi ruwayati to kaji hakika an rawaito maganganu guda uku an kira to ruwayoyi guda uku anhu daga imam malik a mazhabansa a matsayin bismillah ihdaha ɗayan ruwayar وبها قال ابن حبيب إذا ابن حبيب يكفي قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله يا رويتوني الاستيباب مستحبا مالك يا شيء بسم الله أتكين الولاء فرقوا الولاء مستحبين و وشهرت وأن رواية شهرة أمالكية cewa bismillah a farkon alwala mustahabbi ne ya kauli saboda fadin sa sallallahu alaihi wasallama da yace ne la wudu babu alwala ai babu ladan alwala liman lam yadhkur ismallahi alayka wanda bai ambaci sunan Allah ba ga alwalarsa ka gane ai yayi lamba qaulu shari la wudu almulku alai alhadith rawahu ahmad wa abu dawud wa ghayruhu masr wa wannan hadith sun yi tawila hadisin cewa falalar alwala da cikakken lada ne babu amma alwala ta ingana tunda sun ce mustahabbi ne ibnu abdul salam shi kuma yake wa zahirul hadisi mabayyanu wannan hadisi zahirin sa dai alwudu wajibi tunda la wudu aka ce ba la fadala wudu'i ba babu alwala ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ba kaga kamar wajibi ne kenan in baka yi ta ba babu alwala a zahirin hadisi wa huwa mazhabu Ahmad shine mazhabar Ahmad ibn Hanbal mazhabar Hanbaliya wa Ishaq da mazhabar Ishaq ibn Rahawi amma a malikiya dai ruwa ibn Habib ne ta fi shahara da mustahabi asaniya ruwaya ta biyu al-inkaru shine inkari da aka yi shine makaruhi wa qala yace a huwa yazbahu shin mutum zai yi yanka ba tare da bismillah ba da gangan kuma a ci yana musulmi to yadda aka shar'anta wajibcin bismillah a wajen yanka yake to haka wannan zahirin hadisi ya nuna wajibcin bismillah a fara alwala kaulin su mazhabar ahmadu fa da ishaqa asalisa ruwaya ta uku ta ƙarshe shine at-takhayyuri ko at-takhayyiru yarda guda da yake at-takhayyur ba da zaɓi kaga babun halal kenan in kaga dama ka yi an baka zaɓi bismillah in kaga dama ka bari an baka zaɓi wannan ita ce ruwayoyi guda uku akan bismillah a malikiya to alhamdulillah sai ne akwai askar ko? yau ina ne askari ta na nawa ɗari hudu da sha nawa da sha shida ne ko? ɗari hudu da sha shida ina za mu tani a tsira ta tsakiya kenan wa yustahabu an yada anhu shay'an muna magana akan hukuncin mukatab ba wanda aka karya wa fansa jiya mun yi maganar hukunce hukunce na sharaɗin da ake na karya fansan da yanda ake biya da kuma yanda ake mai da bawa bauta da yanda ake sai da ita kanta karya fansan ga wani ajinabi ko ga shi bawon da aka karya wa fansan to sai aka ce wa yusahabu an so ko ana so ga shi ubangijin wannan mukatabi an ya ba an hushe an ya rage masa wani abu na min akiriya daga kudin karshen fansa lokacin da aka ce yau shine biya na karshe in ya kawo ya biya in ba za ka iya bar masa duka ba to ka rage masa shay'an wani abu min akiriya na karshen biyan fansa saboda ka zama karimi duk inda ya ganka na farko kayi karamci da ka karya masa fanka tunda ba dole sai ka ga dama tunda dama a baya mun karanta cewa ba a tilastawa sai ubangijin ya ga dama shi bawon ne a iya tilasta masa ubangijin ya so ko shi bai so ba ko ba ai ba aka samu kilafu ba to amma kai sai ka ga dama tunda har ka ga dama ka ga nan makaramci ne to a ƙarshe ma ana so ka yi mar karamci in son samu ne ma kamar masa duka eh na ƙarshen ka ce wannan kuma ka je ka ɗan yi jari ka dan nemi sana'a ka dan jujjuya kuma tun da yanzu ciyarwanka da tufatarwanka da maganinka in ka yi jinya duka yanzu nauyin ya dawo kanka da in ka saba kai baka san ka sayi abinci ka ci ba ko ka sayi tufa ka daura ko in kai jinya ka sayi magani duk nauyin a kai na yake saboda kai bawa na ne eh kamar dabba ce cinta da shanta da maganinta yana wuyan mamallakin to shi ma bawa haka ne to tun da yau ka sami yanci fa wannan nauyin duk ya dawo kanka saboda haka wannan abin da ya rage biyan ƙarshen ka je ka ɗan juya ka yi sana'a wanda za ka riƙe kanka in haka bai samu ba to ko rabi in kuɗin yana da kauli kana ƙyashin kamar masa da ko ya zo ya same ka kai ma bayan da kake dama ba ka da nace fa dai kaga ba za ka yi ba ba to an so ka rage masa shay'an ko sudusi ko nisifi ko rubu'i ko kumusi ko sudusi kai ko ma ushiri ne ka dan rage masa wani abu dai min ashiri har daga kudin karshen fansar an so wannan amma ba dole bane fa iza ataka idan ba wannan ya yantu ranar da ya ka kudin karshe ya biya dama za a kira shaidu takardar da aka rubuta za a ɗauko ta a duba kudaden da ya biya gaba ɗaya gashi yau kuma ya kawo na ƙarshe to za a shaida cewa yau fa ya yantu to daga ya yantu tabi'ahu maluhu wa waladuhu al-hadis maluhu kudin sa da sauran kadarorin sa da ya mallaka a gefe tabi'ahu ya bi cikin yanci kudin sa ma ya yantu ba ka da ikon kalban kokobo dama an ce in ka kaya masa fansa ba za ka kwace masa dukiya ba ka bar masa ya dinga juyawa yana biya to daga ya'yanta dukiyarsa ma ta yantu wa waladuhu da ɗansa alhadis wanda ya faru cikin kare yan fansar in dama bayinka ne mata da miji ka karya musu fansa tare to ɗan da suka haifa kafin ka karya musu fansa wannan bawanka ne amma cikin da suka yi baya ka karya fansa suka aihu ko ba ɗaya bane ko sun hayayyafa kafin su gama biya an yanke musu watakila wata ashirin da hudu ko wata talatin duk wata za su kawo kaza yana ta kokari tunda shi ne namiji kaza shi ne mai ɗawainiya amma tare da matarsa aka karya musu fansa to duk ƴaƴan da suka haifa alhadis wanda ya faru bayan an karya fansa daga sun gama biya waɗannan ƴaƴan su ma sun yi ka gane ai awul mushtaradu ko ƴaƴan da aka sharɗanta fi ha cikinta yayi hayayyafa da matarsa kuma dukkan su shi da matar da abin da suka haifa duk bayin ubangijinsu to da aka zo kare fansa yake to a karya mana fansa har da ƴaƴanmu bayinka da muka haifa sai kuma ya da aka tantanta ka san za a kaurara duba da yawan ƴaƴayen ga gashi ga matarsa duk an karya musu fansa to in an tantanta yana gama biya har da waɗannan bayi ƴaƴan nasa tunda an shakanta har da su cikin karya fansa to yana gama biyan na ƙarshe da shi da ƴaƴansa da ɗansa da ya faru da kuma waɗanda aka shakanta duk sun yanzu wa amatuhu hamilu amma bai wasa da take da ciki yanzu kuma ya karya mata fansa in ta gama biya za ta yanzu juna janini abin da ɗan da yake cikin dama sai ta maka alhadisu wanda ya faru sai da aka karya fansan sannan aka samu cikin wannan kuma da cikin aka karya mata fansa to banda wannan janini janin shi na ɗan da yake ciki wa idan tumu ajinnatun fi buduni ummahatukum ajinna jam'i na janin janinu guda ɗaya ajinna da yawa ai antum aka ce jam'i a jinnatin ‘yan tayi fi buɗu ne cikin cukkunan yanayin na baɗin umma hatikun kuma shi ma ba umma kuma ka ce ba umma hatikun kaga duka jam to saboda haka jamilu shine mufradi a jinna shine jam'i to banda jamili ɗan tayin da yake cikin ta kafin a karya fansa in ta gama biya ko ta aife cikin tana biya ba ta gama ba ko bayan ta gama biya ta aife shi wannan dai bawa ne shi ma sai dai in an shakanta ta ce to har da cikin da nake ɗauke da fa in mata idan wannan mukatab din ya mutu bawan da aka karya wa fansan ya fara biya kuma sai ajali ya diske shi wa taraka wa fa'at wannan hakurin kun soke shi shi asali wa taraka hu yace to hakurin babu fa in mata wa taraka wafa'an idan wannan mukatabi ya mutu ya bar kudin da zai biya wannan karya fansar da ba wata wata yake biya ba to da ya mutu a tarkacensa da ya bari sai aka gano yana da kudi ko yana da wata kadara wanda in an sayar za ta biya wannan fansan da aka karya masa in ma da matar tasa da ƴaƴayensa ne gaba ɗaya to ujira za a gaggauta ƴanta matar da ya bari da ƴaƴayen a je a ɗauko wannan kuɗin a zo a kirga maka kai da ake biyan ka wata wata abin da ya rage a baka yanzu wa ata kusa su yanzu gaba ɗaya da shi dawa da matarsa da ƴaƴayen da aka shamɗanta suna cikin kare fansan amma idan ba haka ba to wata wata zai dinga biya amma duk da dama ba an ce maka in yazo ya kawo kudi a dunkule kafin lokaci shi ma dole a karɓa ba to tunda ya mutu ya bar kuma wafa'at abin da zai cika wannan kudin to ujila a gaggauta karɓa wa ata usu yanzu gaba ɗaya wa warisu kuma su gaji sauran abin da ya bari tunda yanzu yantattu ne in kudin ya yi rara bayan an gama biyan abin da ya rage to da shi da matar da ƴaƴayensa duk za su yi gasu wanda da kafin a karya masa fansa in ya mutu dukiyar ta mamallakin sa ita ma matar in ta mutu dukiyar na ubangiji ne su ma ƴaƴan suka mutu dukiyar da suka bari na ubangiji ne amma tun da yanzu ya mutu da karya fansa kuma a tarkacen da ya bari an samu abin da ya gama biya har an samu lalato za su gaji abin da ya rage wa in lam yake in kuma kudin da ya bari bai cika ba ka gane ai ko da an samu kudin kadara da ya bari gaba ɗaya an sayar an yi kima an kawo bai gama biyan abin da ya rage ba shi kuma ubangijin bai yaje ba wahum aqwiya su kuma yayan suna da ƙarfi balagaggu ne sa'au su je su yi aiki kwadago barema da leburanci da dako yi wa waddu sai su ci gaba da biya ka gane ai yanda uban yake biya wata wata to har yanzu tana nan bata yanke in suna da ƙarfi tunda kuɗin da ya bari bai gama biya ba yanzu ba ma wai su gaji abin da ya rage ba a samu a gama biya ake yi in ba haka ba su koma bauta to duk wata za su kawo abin da ubansu ya saba biya in da ma tare suke har haɗawa da shi tunda manya ne masu ƙarfi to za su ci gaba da bayarwa duk wata wa ataqu sai su yantu in sun gama biya wa illa in wannan sharadin bai samu ba ubansu bai bar kuɗin da za a biya ba eh ko ya bar wani abu an lissafa bai gama biya ba su kuma yara ne ƙanana ba a ƙuya uba ne da za su ci gaba da kawo kuɗi duk wata yara ne ƙanana shi kenan ruku sai a bautar da su sun koma ruwa sai dai ubangiji ya yi karamci ya tausa ya ce to ba komai tunda na karɓa ku ɗan sa kuma ubanku ya fara biya ya mutu ku je na ƴanta ko ku je na yaje muku kun ƴanta amma ba haka ba ko sisi ne ya rage kuma aka rasa wanda zai cika to ruku za a bautar da su su koma bauta kamar ba a taɓa biyan komai ba wala yujizu nafsuhu shi mukatabi ba zai zarje da kada da kai na kasa biya ni na koma bauta ba a ba tunda har aka yi da kai ka karba to dole ka je ka nemo ka san wani ubangiji yana da karamci an kada masa fansa ya yadda ya fara biya kuma yadda zai rabu da gidan wanda shi ya zauna a bautar ya fi masa zaman lafiya a kan yan saboda in yi yan ina zai je wataƙila fiye na ƙarin yake tare da shi kuma mutum ne da baya nuna masa ƙyama wataƙila baya babbanta shi da yansa kawai akwai mutane masu kirki masu karamci kawai shi ya ga kamar ya samu uba gida ne mai walwala da wadata 'ya'yan gidan da ba gidan ba sa nuna masa ƙyama shi kuma in yi yanci ina zai bai san uwarsa ba bai san uban a kasuwa aka zo shi yana karami in yi yanci ina zai tunda akwai duk da akwai wala'i amma wala'in nan ba zai ba shi dama ya zo ya miƙe kafa kamar yana bawa a gidan ba tunda yanzu ciyar da kanka da tufafinka da nema kanka yadda za ka kwana kawai in wani abu ya kawo ka ne za ka zo a ɗan gaisa shi ne fa wala'i in ana wani biki ka zo kai ma ɗan gida ne in an gama ka tafi neman abincin ka to sai ya ce kai shi shi ya kasa biya kwanza yana so ya dawo bauta to ba zai yiwu ba tun da har kai da aka karya yawwa tun da har an karya da ita hausawa karya kwanza to alhamdulillah sai ne to a ƙarfin masali Allah su taimaki mala daban da shi in suna da wannan sa tafi wani aikin ƙwadago aiki za su fara ɗaukowa shi za su fara ɗaukowa abin da ya bari su kawo a ƙirga. Ba wannan sharaɗin a ciki. Abin da in sun kasa a wancan ya ci banza kuma za su ci gaba da bauta? Me za a rage a ciki? Ina ne? Ko kai rufe in suka zo ƙarshen biya kamar yadda aka sai shi uban ne zo ƙarshen biya a rage masa. A to babu wani sharaɗi na za a rage masa a shari'a. sai dai karamci in ne gidan nasu ne karamci ne ina ne kace a cikin nudiba ne ko a cikin sunna to wa illa taraka al-ayata to ina ne to da aka ce la kutubatin ba wato da aka ce walau bi waqti nahi ba a yin sujjada tilawa a sallar farilla ko a'a fa in qara'aha bi farli in mutum ya karanta ayar sujjada a sallar farilla sujjada yayi wannan sujjadar qira'a ko ko sujudul tilawa walau bi waqti nahi ko a lokacin halin nafila ne tunda yanzu farilla kake ita ba ta da wannan halin to ka iya sujjadar wannan tilawa a lokacin da aka hana yin nafila lokacin hudowar rana kama kala kana asuba ko lokacin faduwa rana kama kana kana yin la'asar kaga a wannan lokacin haramun ne kai nafila lokacin hudowa rana ko faduwa to kai yanzu farilla kake asuba ce ko la'asar eh to ba mustahabi ne an so in ka karanta ayi sujadar nan ka fadi a cikin sallar asuba ko la'asar kai wannan sujada ta tilawa la kudubati amma banda kuduba idan huduba ake yi kuma kai baka rena sakalaka ko tilawa ba sai ka zo aya ta sujjada to ba za ka yi ba ba za ka yi sujjada ba ana kudu ba nafila ma ba hana ka ba sana sujjada kwaya daya wa jahara biya imamu sirriya ko muka ce limamin da yake karatu a asirce yayi karambani ya karanto aya da take dauke da sujjada a sallar azhar ko la'asar to jahara biya ya bayyana aya iya ayar inda raka'a sirriya ce in ya zo aya to sai ya bayyana ta wajibi a to dama jiya ba ka nan muka yi ko awo baya azhar muka yi eh makaruhi ne dama liman ya karanta ta a sallah ko ma ta bayyanin ballata na ta asirce to domin akwai wanda bai san hukuncin ayat sujjada ba bai ma san karatun ma ana sujjada a gumma ko wani ya san sujjadar tilawa to wani mamu ko a bayyana in ka tafi sujjada zai ce subhanallah liman ya bar ku kai ne ka san sujudu tilawa ka tafi wani bai sani ba to ballanta na a asirce da wanda ya san sujudu tilawa da mahallacin qur'anin kana kaso a sujjada ya san sura da kake karanta saboda haka in ka tafi sujjada shi a wajensa ka bar ku ne zai ce maka subhanallah liman ya yi rabu kanuwa to saboda haka in a raka'ar bai a asirka ne ka karanto ayi da take dauke da sujjada ka zo kanta dole ka bayyana alaba shi wanda suka san qur'ani sun san suka san fiqhu kuma dan sai ka hada biyu mutum ko ya san qur'ani bai da fiqhu ana son azar kawai yanzu ka fara karatu abin sai ta subhanallah liman ya manta ya rafkanwa ya bayyana to sai ya san abu biyu to duk waye dawo kai ne liman da ba ka biyo ta nan ba da ba a samu wannan ba to amma waƙa wannan zalla in har ya faru to dole ka bayyana alabashi wanda suka san karatu na Qur'ani suka san fiqhu sun san dalilin ka na bayyanawa in ka tafi sujada sun san dalilin ka na yin sujada ina fata an gane amma an wato kamar ka karanta suratul hajji sai ka yi ta alam tara anna Allah to dole ka bayyana ta shi alam tara anna Allah ya zuzu da man fi samawati wa man fil ardi wal shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa kathirun minan nasi wa kathirun haqq alayhi al azab wa man yuhin Allah fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha in ka fada kai sujjada gaddi ya san dalilin sujjada ne in ya san fiqhu ya san dama dole ka bayyana amma da san fiqhu ba ko ai sujada ka bayyana zai ce subhanallah sai ne wa illa ko in ko ba haka ba utubi'a abishi cikin wannan sujada in kai mai sauraro ne ko kai mamu ne wa mujawizuha mai ƙetare wannan ayar sujadan bi ka'atin da kamar aya ɗaya da ya zo daidai ayar sujadan sai ya tsallake ta. So ya sujudu duk da haka zai sujada in ya tuna bi ma'ana ba ya ƙetare ayar ba ya karanta ayar tiriyan tiriyan har ya zo ƙarshe sai ya manta bai yi sujadar ba sai da ya wuce bi ka'atin da kamar aya ɗaya. ya bar gurbin sujada ya manta ya rafka ne yana da niyyar in yazo zai yi sujada ko a sallar ne ko a takara ne ko a tilawa ne a wajen sallah sai ya manta ya ƙetare ayi sujadan bai yi ba amma sai ya tuna bi kayatin da kamar aya ɗaya da ƙetarewarsa sai ya tuna af na manta na ƙetare har na yi aya ɗaya bai sujada ba to yasudu zai yi wannan sujada wa bi kasirin in ya ƙetare ta bi kasirin da mafi yawa daga aya ɗaya sai da ya tsallake inda ake sujjada aya biyu ko uku ko biyar ko ya fita asumin ma kawai sai ya tuna to yu'idu ha ya zo ya maimaita wannan aya ita aya kadai ya maimaita ta in ya zo gurbin ya sujjada in ya dago sai tsallaka ya tafi can inda karatunsa yake sai ya ci gaba da karatunsa walau bil farji ko da sallan farilla ne ba kai kai ta gun ba ko a farilla ne ka manta ba ka yi ba sai da ka wuce da ayoyi ka tuna to yanzu ka dawo ka maimaita ita ayar ita kadai ka fada ka yi sujjadar sannan in ka daga kuma ka koma inda karatun ka yake dama sura ce babu illa dan an maimaita malam yan hani matukar bai tunku ya yayi ruku baka tashi tuna wani da kai Allahu akbar ka tunku ya ka tuna ab ai ban yi sujjada tilawa ba ya riga ya tsere ana magana rukuni ruku a koma wani aikin mustahabi shi ne sujudu tilawa wa ada hadin nafili amma zai maimaita ta a sallar nafila fi sani yace a cikin ta biyun nafila idan bai tuna ba sai da ya ruku a nafila ya manta bai yi sujudu tilawa ko sajidatu tilawa ba sai da ya ruku to dai a wannan raka'ar ba za a yi in ya dago raka'a ta biyu ya karanta fatiha to ya maimaita wancan aya ta sujjada a raka'a ta biyu ya faɗi ya yi sujjada sannan ya ɗago kuma ruwansa in dai yana da wata sura da yadda yake sai kansa a raka'a ta biyu ya je ya karanta ta amma sai ya maimaita wannan ayar a ta biyun ya yi sujjada to alhamdulillah sai ne to ina ne hallu na'am ina dan malam na'am a lafiya dan kai yana kalle kowa mu a yana Allah har har har wani har wani alhamdulillah amma yanzu yau ce sai dai juma'a juma'a sai da shirin juma'a akwai sanyi ga kuma yawan fitsari da ruwa mutum mai lafiya ma ya kare da fitsari yawwa da na hudu kenan dalu ya dauka hudu a lissafi na hisabi al'imanu bi rusuli alaihi salatu wa salam yin imani da manzannin Allah tsira da mutu Allah tabbata gare su wa huwa abinda ake ta masa imani da manzannin Allah ayyumin al-mukallafu baligi mai hankali yayi imani bi anna Allah ta'ala istafa minan nasi rusulan cewa Allah ta'ala istafa ya zaɓi rusulan manzanni minan nasi daga cikin mutane ba minal jinni ba ba minal mala'ikati ba ba minal dawabi ba ba minal hasharati ba ba minal jamadati ba a'a minan nasi ya zaɓi manzanni da yake aiko su zuwa ga mutane ya zaɓo su minan nasi daga cikin mutane auha ilaihim yayi musu wahayi shara'i'ahu shari'o'insa na addinin musulunci wa dinahu da addininsa wa amarahum ya umarci manzannin nan bit tabligi da isar da manzancin ila al-khalqi zuwa ga halitta su isar wa halitta ma unzila abinda aka saukar min rabbihim daga ubangijinsu li qadi hujjatihim domin ya yanke wa mutane hujja alaihi a wajen Allah yawmal qiyamah ranar alkiyama kar ku zo kuna cewa ma ja'ana min bashirin wala nadhir to Allah zai ce muku faqad ja'akum bashirun wa nadhir dan ya riga ya aiko kuma sun isar da sakon Allah ya aiko su ne bi kadi hujjatihim alai domin su yanke wa mutane hujja a wajen Allah yawmal qiyama wa ayyada hadhihi rusula Allah ya alfafa waɗannan manzanni bil mu'jizati da mu'jizoji daga kama al'ajizu gajiya ko gajiyarwa ta'ajizi gajiyarwa aka samu mu'jiza abin da yake gajiyar da hankali da tunanin dan adam ba zai iya kawo irinsa ba in an ce yayi ba zai iya ba sai Allah ya ba wa manzo yin wannan abin kamar layi matacce da aka ba annabi Isa ka gane ai kamar sandar annabi Musa da take zama macijiya duk mujiba ce wanda wani dan adam bai isa yayi wannan ba ko da masu tsafi sun jefa isiyuhum sandunan su da kuma igiyoyin su ya zama menene maciji wannan rufa'ida ne ba a hakika ba ita ta annabi Musa in ka kama ta maciji in ta sare ka kuma mutuwa za ka amma su nasu ba sa tsara ba sa iya haɗiya motsi ne kawai igiyar ce lufa'i da ne lufa lufa ne amma shi ta san macijiyar ce a hakika a lokacin da ta zama macijin in ta dawo sandar ta kuma sanda ce a hakika kaga wannan dan adam bai isa yayi wannan ba to mu'jiza ce na abin da yake gajiyar da dan adam ba zai iya yi ba to Allah yana karfafa su da irin wannan mu'jizoji wa asamahum kuma Allah ya kiyaye su min al ma'asi daga ayyukan sabo shi yasa duk annabi ana ake ce masa ma'asumi abin kiyayewa min al ma'asi daga ayyukan sabo kuma tun daga haihuwarsa wai ba sai da aka kai ko shi a da kamar a ce ai da fasiki ne yana sata ko yana zina amma tun da Allah ya tsarkake shi mai da shi manzo shi kenan bai ƙara yi ba ba wai daga manzanci ba tun daga aihuwa eh shi yasa annabi yanzu ba ai ran sai ɓaci da ƙalu in ya sarik ba kan saraka akun lahu min qabl suka ce ai a in buniya mun yayi fata yanzu ai dama yan ɗakin su ɓarayi ne ai fa kan saraka akun lahu min qabl ai dan uwansa yusufa ya taɓa yin fata tun da farko tun suna yara kana ba san yusu ba suke jawo wai da aka ce ayyatu haliru innakum la sariquna ya ku waɗannan fatake ku barayi ne madina bi nusrika mu ba mu zo mu yin sata to a ƙarshe da suka ce to tun da dai an zo an fitar da kwanan sarkin nan a cikin taikin bunyamin a zahiri saka ta tabbata a cikin sai kuma ɗan ubanci ya tafi suka ce to in har mun ya mini yayi saka da ba dan wansa ya taba yin saka tun da farko fa asarra ha yusufu fi nafsihi wannan abin da aka faɗa ya ji ciwon amma in yayi ce ba haka ba to za ce kai kai na ka sani gidan mu da kai kaga cikin sa zai to za su gane ba san rayu ku fi nafsiya wala yubdi halahu bai bayyana wannan bacin ran nasa ba ya haɗe yana annabi ma'asuni a ce wai yayi sata min qablu kaga ai yana yana yana yaro in yana yaro ne ne da yaro shi da ba alƙalmi a kansu amma da yake su annabawa ma'asumai ne min hini sibatun lokacin kuruciya ilal buluji ilal bi'isa al balaga su har alko su duk Allah ya tsare su ba su aikata sa wal munkarati da ababan ki a shari'a duk ba sa yi wa bin nasri ay wa ayyadahum Allah ya karfafe su bin nasri da taimakon Allah ala mubtaji su bil kufri ga wanda yake bin hanyar kafirci wal gawayati da bata wal dalalati da bace bace awwalu farkon manzanni adamu abul bashar annabi adam a wannan kauli wani kauli yace annabi nuhu shine farkon manzanni annabi adamu shine farkon annabawa a duniya annabi nuhu shine farkon manzanni to amma dai akwai kauli da aka ce annabi adamu shine farkon annabi manzo abul bashar uba dukkan wani dan adam wa akhiruhum na karshen manzannin Allah wa afdaluhum shine kuma mafificin su wa shahidu alaihim shine mai musu shaida a ranar alkiyama fa kaifa إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا shine shahidu mai yi ba da shaida alayhi akan dukkan manzannin yawmal qiyamah ta tashin alqiyama wa katimuhum shine cikamakin su ka gane ai walakin rasulullahi wa katamin nabiyina shine cikamakin su shine wa أفضلهم الشهيد عليه خاتمهم شنو سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا إذا الله ده أمن شاء من شاء تثبت كده أجمعين باكي والحمد لله سامي lokacin sallah yi alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم يا حبيب الفقراء ويا عزيم الرجاء ويا معين الضعفاء ويا دليل المستجيرين ويا جياس المستجيسين أجثنا يا حنان يا منان ويا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا مقلب القلوب ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله